Allah shigar da mu da alkurani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله واذكروا نعمة الله وتنا نعمة الله عليكم دي أكانكو شيني نعمة الله بابا شيني مسلمتي كتنا نعمة الله دي أكانكو كنا مسلمين wa misaƙahu da kuma alkawarinsa, allazi wanda wasaƙakun bi ya muku alkawari da shi, wannan ma murida tunawa. Alkawarin da Allah ya mana, izkutun yayin da kuka ce, ma'annabi sallallahu Alaihi wasallama lokacin da kuka yi mubaya da annabi. Wannan shi ne a wajen akaba a lokacin aikin hajji lokacin hijira shekaran da annabi ya hijira zuwa madina kenan mutanen madina ne suka zo suka yi imani a hannunsa amma a lokacin aikin hajji lokacin da mutanen maka suke ce za ku shiga garin nan za ga wani mutum amma kar ku yadda ku ji maganinsa shi mahaukaci ne to lokacin da mutanen madina suka zo su mutum saba'in shugabansu a wannan lokacin shi ne bara'u ɗan maruru yana da hannu sosai a wajen alkawari da annabi har shi ne yake ce ma annabi mun yi maka alkawari na rantse da Allah da yake ka da gaskiya da mu hane ka ga abin da duk za mu hana a cuci ‘ya'yanmu da matanmu da shi da zuyanmu to sai suka mu baya da manzon Allah akan haka to to shi ne Allah yake tunar da su shi ne shi barawurin ya ce mu annabi in yaƙi ne ake tsoroto mu ‘ya'yan yaƙi ne ɗaya da jika wato mun gaji yaƙi za mu tare ka za mu baka tsaro sosai wani ba zai yi yaƙe ka ba za mu yaƙi fari da baƙi duka a kanka annabi to wannan ne ake ce masa bai ajirul wani ah to wannan wannan shi ne mubaya da aka yi to kuma na biyu akwai mubaya da aka yi da annabi lokacin yana madina bayatul libani kenan a ƙarƙashin itajiya wanda lokacin da annabi ya taso daga makka zai zo ya yi umra kafiran makka suka taru suka tare shi suka ce ba zai shiga garin ba shi kenan annabi ya ce to wa zai aka cikin garin sai ya ce na umaru ya zo ya je masa aika sai na umaru sai ya ce annabi kai ka san halina da mutanen maka saboda haka ni ba ta tausasa musu ni kuma ba ni da dangi sosai a garinsu ka aiki usmanu to sai annabi ya aiki usmanu usmanu ya shiga gari ya yi daddaye kan annabi bai fito ba sai suka ce masa to ka je ka yi dawafin daki mana ya ce a matukan annabi bai matukan ba da annabi ba ne ba zan yi dawafin ba to sai aka shaidan sai ya zo yana ya kuwa usmanu an kashe shi a garin makka to shi ne annabi yan baya da mutum dubu da ɗari hudu wanda suke tare da shi a kan za su shiga makka tilas ko da yaƙi sai daga baya sai usmanu ya fito to wannan kaga mu bayan ya zama guda biyu kenan yana yiwuwa kuma duk mu ne ake magana mu bayan da ya abku mu tsakaninmu mu da Allah lokacin da halicce Allah ya halicce mu a wani gu wanda ana ce masa nomanu da ya halicce mu duk ya zuba mu kaman ƙwayen zarra kaman kiyashi kowa kuma da hankalinsa ya ce ba ni ne ubangijinku ba muka ce Allah kai ne ubangijinku to wannan ku tuna niman da Allah ya muku tun da kuka ya na farko Allah ya halitta ku can kan tauhidi kuma kuka zo duniya sannan ba ku canja ba to ku tuna wannan ai kaga wasu sun zo duniyan ta sun canja ko to shine mubayan na uku kenan nima a to shi imani mutum ya ga shi mumini ne nima ne babba yawwa to saboda haka mutina wannan ko alarar laulaka ko mubayan rilwan ko mubayan mutanen madina duk dai duka mubayan ne mika wuya ne ma'alla to mutina wayannan abubuwa da Allah mana ku tuna lokacin da kuka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in ku mutan madina ne in kuma ku mu mu dinnan ne duka mu tuna lokacin da muka ce ma Allah sami ina wa dana mun ji mun bi Allah ya halice mu kaman kwayoyin zara a cikin adamu zarrati shikenan ya watsa mu sai Allah ya ce alastu bi rabbikum a sai ba ni ne ubangijinku ba to sai muka ce bale an da rabbuna kai ne ubangijinmu to gashi muka zo duniya ba mu canja ba muna kan wannan to mu tuna wannan mu gode ma Allah Allah mun gode wata kula ku kiyaye Allah cikin alkawarinsa cewa an tankuru kada ku kunce alkawarin da kuka yi da Allah inna Allah Allah alimun masanin ya bi zati sururi da abin da yake kulle cikin zuciya Allah yana abin da ke kulle a zuciya Allah ya san su ce fa bi gairi aula in ya san abin da yake cikin zuciyanka ai wani wannan kuma bi dacewa Allah ya san shi alhamdulillah mu je يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
يا أيها الذين آمنوا يا كوانا دكوك إيماني تكونوا كزموا قوامين ما سسعيوا لله دون الله مريك حق الله wannan farko Allah zai mana bayanin haƙoƙinsa ke mu kiyaye haƙoƙin Allah kamar wajibi akan bawa na bauta ya soma daga ibada daga tauhidi kai don kashi biyu ne akwai haƙoƙi wanda yake na Allah ne wanda yake kanka to ka cika da kuma haƙoƙi ne na wanda yake na bayan Allah shi ne daga kan iyayenka har kuma dukkan kowa mu cika wa'annan haƙi na Allah domin matsayin cika haƙin Allah da haƙin bayan Allah babban ne a kan mutum saboda haka to ka cika jiya mun yi maganan haƙoƙin ma kashi-kashi to shi a hakikar tauhidi falaisa kullu man amal ba dukkan wanda ya imani ne yakan tsaya da haƙƙin Allah ba to idan ka yi imani to ka tsaya da haƙƙin Allah kuma ka tsaya da haƙƙin bayan Allah haƙƙin bayan Allah farko shine kaman daga haƙƙin bayan Allah shine daga haƙƙin iyayenka haƙƙin Allah kuma tauhidi sallah azumi zakka haji wannan haƙoƙi ne na Allah mu tsaya da gaske haƙƙin bayan Allah kada kuma mu sai da da zur wanda duk ya ba mu amana mu rike masa amana wala yajribannakum kada wani abu ya ɗauke ku na shana'anukin ƙamin mutane alata da ku zama ba ku musu adalci ba don kiyayya kada ya sa ka ba ka yi ma mutum adalci ba yawwa idulu ku adalci wa makiyinku da masoyinku kuwa shi ne a garabu ya fi kusa littafa ga tsoron Allah ko makiyinka ka masa adalci ko masoyinka ka masa adalci wannan shi ne fi kusatarwa ga tsoron Allah yawa lana domin ita tsoron Allah a zuciya ne take adalci babban abu ne dali ne ne a kai lokacin da mutum ya samu iko nan ne yake bayyana adalci amma lokacin da ba ka ka samu iko ba an fi karfinka to ko ka faɗi adalci ma wani abu ne daban don an ce alzulmu kaminun fin nafsi alkuwatu tuhiruhu wal ajzu yufi zalunci yana boye a zukata samun dama yana bayyana shi mutum yana so ya zalunci amma in ya samu abin zaluncin to nan ne yakan bayyana shi kuma rauni in ya zama da mutum baya da iko kowa ma sai ko wani ma ya cuce ka ma sai ka bari balle kai ka cuci wani to saboda haka mu riƙi adalci wannan shi ne ya fi kusatar da mu da tsoron Allah wata kula ku ji tsoron Allah inna Allah Allah habirun masani ne bima ta'amalu da abin da kuke aikatawa duk abin da muke yi Allah ya san sa fa yuzazikum bi Allah dai saka muku da shi saboda haka mu yi mu yi adalci وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
وعد الله ألا الكريمة الذين آمنوا وأن سكا إيماني وعملوا الصالحات سكا يكتايك ميكو كمان صلى أزمي زكاهجي كما دسوان أيوكا نكركي lahum magfiratu masu wannan suna da gafara wajirun da lada azimu bawalla Allah zai ba su menene babba lada shine Allah zai ba su aljanna Allah ka ba mu aljanna
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا wanda kuma suka kafirce ma Allah wato wanda ba su imani ba ba su yi aikin kirki ba suka yi Allah shirka wa kazzabu bi ayatina suka ta ayoyin Allah ba su yi imanin da su ba ulaika wayannan kuma su ma suna da gunzuwa ina da su je shine asabul jahimi yan wuta kenan da su shiga wutan Allah su babbaka da wutan Allah Allah kiyaye mu
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذا حم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن دوك إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله دي غريكم نبيو كتنا نعمة الله دي غريكم dalilin saukan wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita ta da sabansa zuwa ga yakin usfana ko kuma yakin zi'an madin wannan da ake ce mata gazwatu za ta raƙai yakin mai tsumma wato saboda zafi rana mutum sai ya ɗaura tsumma a kafarsa wai don ya ji sanyi takawa kasan kasan maka in ya ɗauki rana to amma duk da haka suka tafi tafiya lokacin tafiya kuma da kafa to ku tuna ku tuna wannan ni'iman da Allah muku sai shi kenan suka zauna a gun har san lokacin sallar azhar suka yi sallar azhar din saboda rashin kafiran to shi kenan sai su kafiran sai suka yi niyya kan su yi ɗauki kansu suna sallah sai suka yi sallah suka yi sallah suka gama sannan sai kafiran suka ankara suka ce to ku bari suna da wata sallah wanda sun fi sonta a kan dukkan iyayensu da yayansu da dukiyansu ita ce sallar la'asar don annabi sallar salama ya ce wani lokacin ya ce ita ne sallar musa sallar tsakiya saboda haka annabi ya ce wanda aka yi sallar la'asar ba da shi ba asararsa kaman ka annahu witra maluhu kaman halakar da dukkan dukiyarsa asarar da kai komin dukiyanka ko komin dukiyanka yawan dukiyanka duka asarar da kai ya kai haka aka yi sallar lasar ba a yi da kai ba to asarar da kai ya kai kaman ka annama witra maluhu kaman an halaka duk dukiyanka to sai suka yi niyya za su ba da musulmi a sallar lasar in su tashi suna yi sai Allah ya mayar musu da kaidinsu sai aya ta sauka ta koya ma annabi salatul khawfi a rabu wasu a yi sallar da wasu kuma wasu su zo a yi sallar da su to shi ne wannan an ce kuma ba wannan ba an rawato manzon Allah sallallahu alaihi ya tafi gumbani ƙurazzata yahudawa ne tare da shi da abubakar da umaru da ali babu saiduna usman yana son su biya diyan wani wasu musulmai biyu da suka kashe sun kashe musulmai guda biyu wanda ya kashe shi ne amurin umayyatul lumari akan kuskure yana zaton su mushrikai ne sai kashe su to shi dan uwan bani qurayza ne suka ce da annabi ya zo suka gaisa su duk mutanen gun garin suka gaisa da shi da mutunci amma suna nuhin munafunci suka ce uban alkasim ka zauna a nan sai mun ciyar da kai za mu baka abin da ka tambaya na mu biya mu biya diyan wanda aka kashe suka zaunar da annabi a wata rumfa rumfa ne amma ta bayanta sun yi wani abu wanda zai sun yi kamar wani gini da a bi ta gun a zo a jefa wa mutum dutse suka zo shi kenan sai suka yi niyan wai za su kashe manzon Allah wanda ya haka shi ne amur ɗan jahashu suka iya je ya ɗauko babban dutse ya bi ta bayansu yana so ya jefa dutsen kan annabi waya markaɗe su sai Allah ya kame hannunsa ya ɗauki dutsen ya kasa jefa sai mala'aka jibrilu ya sauka ya bai annabi labari sai annabi ya fita daga rumfan shi da sabansa kuma ya ce to na alkawarin da yake tsakaninmu da ku an kunce shi aka tsaye da yaƙi a tsakanin to wani faɗin ya ce wannan shi ne shi ne ake ce a gode ma Allah wani faɗin ya ce a banda wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi yana tafiya yaƙi suka je wani jeji suka sauka ko ya sauka a gindin wata itaciya babba jama'ansa duk suka wawwatse wato suka je wata inuwa ƙanana suna zaune sai manzo Allah ya zauna gun yana ga ƙarƙashin itaciyar sai ya rataya takobinsa a jikin itaciyar manzo Allah sai ya bacci wani balaraben ƙauye ba wancan na gaurasu da muka yi kwanan ba wani balaraben ƙauye sai ya zo ya ɗauki takobin sai ya zare shi kenan sai ya farkar da annabi ai sai annabi ya farka sai ya ce manzon Allah annabi sai ga takobinsa a zare a hannun kafiri sai shi wannan balaraben ƙauye ya ce masa ya muhammadu man yamna uka mini kai yanzu din nan wa zai hana ni da gare ka kashe ka annabi sai ya ce Allah Allah ne fasakar saifu sai takobin ya fada wancan na ga wasu mun ce ya ji an zunkure shi aka kifa shi wannan kuma takobin ne kawai fada hannunsa sai ta bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi takobin yace to kai kuma yanzu wa zai hana ni in kaska sai yace babu wani sai ya ce to ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to zance wala sanu an yura da biqauli to da annabi ya gaya masa wannan wani fadin ya ce shi ya yi imani gaurasu ko wani kwanan baya da muka karanta bai yi imani ba sai da dai kai ni dai na sai da na sai da ba zan yage ka ba ba za a haɗa da ni da a yage ka ba annabi ya ba shi takobinsa to ku ji ku tuna ni'iman Allah da ya gare ku in san makamun yayin da wasu mutane suka yi nufi na mutanen bani kura zata nan ko kuma na mutum ɗayan nan da ya niyya am yafsudu ilaikum aydihum sun fi da hannunsu gare ku liyaftiku bikum don su kaskuwai fa kafa aidiyahum ankum Allah sai ya kame hannunsu gabaninku ya kiyaye ku daga abin da duk suka nufa wattaqula ku dada jin tsoron Allah mun ji tsoron Allah wa Allah ga Allah ne falyatawakkalul mutawakkiluna duk mai dogaro to in zai dogara da Allah ya san masa in zaka dogara to ka dogara da Allah Allah ya san maka mu je وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نجيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقررتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل
ولقد هذا الله حقيقة يا دوكي ألا يا دوكي ميثاق بني إسرائيل alkawarin bani isra'ila wannan zance ne sabo wanda aka sabo aka aka kora shi don bayanin kwai tadda muminai akan yaƙi shi kenan ko kuma kwaɗaitar da muminai akan cika alkawari abin nufi daga ambaton wannan na al'umman da suka wuce shi ne da kunce alkawari da suka yi ma'annabawansu da ga mana kunce alkawarin da su suka yi ma'annabawansu tunatar da wannan cewa cika alkawari al'amari ne babba kuma sha'aninsa yana da gwabi ainu warware alkawari kuma to shi kuma warware alkawari to yana da musiba shi ma babba saboda haka ne al'arifu bulayi masanin allah imamu sha'azali ya ce halaka ya tabbata kowane halaka yawa ga mutumin da ya san allah a ga wanda bai san allah ba dukkan halaka ya tabbata babban halaka ga wanda shi ya rayu bai san Allah ba amma da halaka da kuma halaka ya tabbata ga wanda ya tabbatar da Allah ɗaya ne bai yarda da hukuncin Allah ba mutumin da ya san Allah ɗaya ne bai yarda da hukuncin Allah ba to shi kuma ya fi wannan halaka na farko wanda bai san Allah ba ya halaka wanda ya san Allah kuma ya ƙi binsa ya halaka ya fi halaka to to Allah ya ɗauki alkawari da bani Isra'ila fa'adullahi alkawarin Allah shi ne imtisalu mamurati ka bi umarnin Allah ka kuma nesanta ga hannun Allah abin da yake nuni kan wannan ya waje ba ka bi Allah in ka san Allah to ya waje ba ka bi Allah ta fashehul mutafasiku malamin da yake rike da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam malamin kirki wanda ya tsaya da haƙoƙin Allah da haƙƙin bayan Allah shi ma in an karbi alkawari a kunsa a cika wajibi ne yawwa kuma idan an warware alkawarinsa ko ya zama kafirci ko ya zama an warware an warware abu mai girma domin alkawarinsa dama zai cika bi Allah ne yanzu wanda ya ce ka biya Allah ya yi laifi yawwa to saboda kin bin alkawarinsa bata ne bayananne idan an yi nihin wato to malami mai bin Allah don yana digadigen waliyan Allah ne to shi ma in ya faɗi gaskiya saboda haka dama gaskiyan ki faɗa to wajibi ne a bi shi to saboda haka Allah ba ba sa mun aika cikin su bani Isra'ila dinnan muka aika minhum gare su isnai ashara na giban zababu mutum goma sha biyu kamar yadda ake ce sahabi sahabi annabi kamar yadda muke sahabi su ne manya-manya na kusa da annabi to naƙibu su ne manya-manyan na kusa da annabi Musa, to an aika musu naƙibu goma sha biyu, min kuli sibbin naƙibu, da kowace zuriya aka samu zaɓe ya kune ya zamo kafilan mai lamuni alaƙaumi kan mutanensa bilba fayi da cikawa bil haji da alkawari wasu kasan alaihim kuma ya zama aminci gare su kowace kabila haka Allah mata to me za a faɗa a nan wa Allah Allah ya ce inni ma'akum ina tare da ku da taimako na da nasara na mutum goma sha biyu nan zaɓu an ce lokacin da a su alkawarinsu wato lokacin da su zaɓaɓɓun nan suka tafi su ne annabi Musa ya ke su, su zai su yi bincike halayen jabberai wanda Allah ya ce da su su yake su. To, su wayannan mutane sai aka tura su, ƙalar haƙiƙuna wato malaman tarihi sun faɗa masu fasarar ƙur'ani ma sun faɗa amma wannan maganan wato bai tabbata don ba ba a rawato ga annabi ba an ce lokacin da su mutane sha biyu nan suka tafi farkon wanda suka gamu da shi a mutanen kan'ana shi ne iwaje ɗan unuku unukun nan uwansa ne ya ce na annabi Adamu na tsaronsa unuku ɗin. Shi iwaje ɗin nan ya yi tsawon kwana har shekara dubu uku, ya yi tsawon kwana haka, kuma tsawonsa aka ce sabi dubu uku ne da ɗari uku da talatin tsawonsa haka an asaba kuma ya gamu da su yana ɗauke da itace ya yi itace zai ka gidansa da ya samu mutane goma sha biyu nan da su da dawakansu duk sai ya kama sai ya sa su a cikin itacensa sai ya ɗaure ya tafi da su wajen matansa ya jefar da su a gabanta ya ce ki nike su a yi abinci sai ta ce a yadda riwayen waje da nukunfa yake ta ce a mu basu su tafi su bai mutanensu labarin abin da suka gani to shi kenan to sai suka sanya suna sanin sanar da halayen da suka gani to kuma wani wani faɗin ya ce shi wajen da har yau ya zo ya samu askar filin mayakan annabi musa farsahi cikin farsahi wato mil tara da ya duba su sai ya je ɗauko wani dutse da ya jefa kansu ya kashe su to shi kenan sai allah ya aiko wani tsuntsu sai ya bi tsakiyan kansa yana tono sai ya huda kansa sai dutsen ya kama shi a wuya to nan ne annabi musa ya zo ya same shi annabi musa ƙaƙƙarfa ne ya tashi ya tsalle ya buge shi dukan nasa a kwabirinsa haka to shi ne kashe shi to amma a gaskiya wannan kisan ba ta da mene ba ta da tushe malan gaskiya sun ce babu waju babu ruku sahihin magana dai su mutanen nan sun samu mutane jabberai manya-manya a alƙaryarsu manya-manya ne waljumaitu fasahihu sahihi da shi ne abin da Allah zai ba mu labari a nan yawa zancen iwajudin da mun faɗe shi ne kawai amma ba abin mu yi imani da shi ba ne an sa Allah dai ya ake su suka je suka ga manyan mutane wanda za su zo su yaƙi da su to muga Allah Allah ya ce inni ma'akum ni ina tare da ku da taimako na da nasara da wani shardi Allah ya ce wallahi in kun tsai da sallah da yin akamtu salata wallahi in kun tsai da sallah wa taitum zakata kuka ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzanina wa zartumun kuka daraja manzanina kuka taimake su to ni ina tare da ku wa garardumin la karran hasalan kuka bai Allah rance mai kyau shine kuka ciyar da dukiyar ku cikin tafarkin Allah to idan kun yi wayannan abubuwa biyar wato idan kun tsaye da sallah kuka yi azumi ai kuka yi zakka kai ka imani da manzanni uku kenan ku kuka daraja su kuka ciyar da dukiyanku don Allah abu biyar kenan in kun yi haka sharadi kenan lau kafiran zan kankare sai ya atikun munanan aikin ku alaikum kun gare ku wala urhilannakum walla dan shigar da ku jannatin aljannai tajri min tahtil haru wanda koramai suke gudu a ƙarƙashinta to ni kuma abin da zama kenan idan kun yi wannan abu biyar a nan za ku zama ba ku da laifi idan kun je lahira shigar da ku aljanna amma fa man kafara ba da zalika wanda ya kafirci bayan haka bayan ya yi alkawari da annaba sai ya canja minkum naku to faƙar dole hakikan ya bata sawa a sabili hanya madaidaiciya ya bar hanya na tsakiya ya bi karkataccen hanya ai a ɗariƙar haƙi ya kuskure ma hanyar gaskiya wasawa'u fil asli alwasadu to fa nagalu hada suka kunce alkawari to da suka kunce alkawarin to me Allah ya ce فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ذكروا به ولا يزال تبتلي ولا خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح
To shi kenan Allah ya ce fafi naglim saboda sun kunce alkawarinsu da suka yi wannan sharɗi guda biyar. To saboda kunce alkawarin nan, la'ana muka tsine musu, muka nesanta su gabarin rahamanmu, wajen muka sanya kulubanmu zukatansu. kasiyatan buwashishiya la talinu ba ta taushi liƙabulin haƙi ga faɗin gaskiya ba su karɓar imani saboda haka aka busar da zuciyarsu Allah kiyaye to da suka yi haka Allah kuma ya musu haka yuharifunar kalima suna canje zance an mawali'i ga gunda aka nufe shi allazi fit taurati wanda yake cikin attaura na sifofin annabi Muhammadu da waninsa suna canja magana gabarin yadda aka ga manufansa shi ne sifan manzon sifan manzannin Allah ko kuma sifan manzon Allah suna canja shi Allah kiyaye mu to wanda suke canja sifan manzon Allah ko kuma manzannin Allah to wane sun manta hazan rabo mimma zukiru bihi da wanda aka tunatar da su a cikin addaura shine bin manzon Allah to annabi ya ce Allah ya ce la ta zalo ba za ka gusa ba kai annabi taddalu kana lekawa Allah hainatin kan hayinci minhum nasu da kunce alkawari da sufofin manzo Allah illa qalila minhum sai kaɗan daga cikinsu kaɗan daga wanda suka musulunta su ne ba su ɓoye sufofin manzon Allah Allah kiyaye mu annabi ce la tattabuna sunan lazina qablakum annabi ya ce za ku bi hanyar wanda suka riga ku shibran bi shibran dani da dani ta lau da halu hujra ko da sun shiga kogo ne kogo ne na dabba kuma sai kun shiga suka ce su waye annabi yahudu nasara annabi ya ce to su waye in ba su ba su ne masu kunce alkawari a ɓoye sifofin manzon Allah a yi alkawari da Allah a saba Allah kiyaye mu ko an to ba za ka kusa ba kana ganin ha'incinsu fafu anhum ka yafe gare su wasu haka rangwamta inna la Allah yuhibbu musina yana son masu aikata alheri amma wannan aya an safe ta ayan takobi duk wanda ya yi a masa kawai
ومن الذين قالوا إنا نساري أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
wa na koyar daga wayanda kalu suka ce ina nasara mu nasara ne to a har mun dauki misa ga alkawarinsu kamar yadda muka dauki alkawari akan bani isra'ila to akwai daga cikinsu mun dau alkawarinsu kamar yadda muka dau alkawari kan bani isra'ila to fana su suka manta hazan rabo min ma zukiru bi wanda aka musu wa'azi da shi na linjila wato abin da muka musu shine na imani wa gairihi da yauninsa wa na galul misaka suka kunce alkawari to da suka yi haka me aka musu Allah ya ce fagiraina sai muka gudanar da al'adawata kiyayya al'adawata gaba walbagla da kiyayya bainahum tsakaninsu suka zama yahudu na kin nasara nasara yana kin yahudu to haka Allah ya musu ila yau mulki yau ta ranar tashin kiyama a cikin linje ka gane ko har ranar tashin kiyama bi ta faurukin da rarrabuwansu waktu lafi a hawa'im da kuma sabawan soyayyen son zukatansu fa kullu firkatin kowace jama'a tuka filin ura tana kafarta yar uwanta to wannan hadisin ya zo kusan abinda aka yi mana baki da shi annabi ya ce za mu bi sunan wanda suke hanyar wanda suke gabanmu ɗani da ɗani da sun shiga ramin ramin abin nan damo ne sai mun shiga sahabbai suka ce wane ne za mu bi hanyarsu manzon Allah yahudu nasara ya ce to su wane ne in ba wasu ba gaba da ku to yanzu musulmai sun zama su ma haka ne sun kurce alkawari suna kafarta junansu kamar yadda yahudu nasara suke kafarta junansu yahudu ya ce nasara ba komai ba ne nasara ya ce yahudu ba komai ba ne Allah jefa gaba a tsakaninsu to sai dai fa kullum min alfirkata ne kowanne daga cikin jama'a biyun nan yana kafurta dan uwansa to saboda haka wannan aya tana jan gezanta wani faɗin kuma ya ce yahudu ne su ya su da lura da rarrabuwarsu su ma suna suna kafata junansu don sun zama kashi uku ko da, da, da, da milkaniya da yaƙubiya da nasduriya wato sun yi mene sun yi ƙungiya ƙungiyoyi kowace tana kafurta ‘yan uwanta abin da sa ba su bayyana muna mun gane ba tsakanin musulmai wato ba su bayyana mana zakin yan'uwansu suna tsoron kada a musu dariya ne to amma ga shi musulman su suna kafuta yan'uwansu kaga wannan ayan ta jage zanta kan al'umma annabi sun kakasu suna zagin yanwansu a wani hadisin kuma annabi ya ce yahudu sun kakkaso a cikin addininsu saba'in da ɗaya saba'in duka a wuta da sai dai ɗaya za su tsira nasara sun kasu saba'in da biyu saba'in da ɗaya duka za su shiga wura sai dai guda ɗaya ya ce ku kuma za ku kasu har saba'in da uku saba'in da biyu duk za su gauta sai guda ɗaya aka ce annabi su ne wa ya ce allaci ana wanda ni nake kai to wani abu akwai abin tsoro wasu bayu na biyu mullahu a hankali allah zai ba su tsoro da labari a lahira bi kanu da abin da suka zamo ya suna aikatawa na rarraba kansu su zama ƙungiya-ƙungiya suna kafirta yan uwansu Allah kiyaye mu ku haɗu ku yi sallah da mutum a masallaci ya ce ma kafiri ne ko kuma kai ne za ka yi sallah ya ƙi ka ya ce kai kafiri ne kai kuma ba kafiri ba wannan abu sai Allah Allah ya isa to wannan abu abin da ya same su ya same mu don dama annabi ya ce ya ce za ku bi hanyar yadda suka bi na kiyayya za ku yi haka sai da Allah kiyaye mu to wanda yake annabi yake kai da sahabbansa sai ka yi ƙoƙari ka sani don rabuwan bayan cewa ƙungiyancin ma to rabuwan ma a cikin tauhidi za ga yanzu wata aya za a fada in mutum ya ga abin da baya so sai ce shi bai da ba hadisin annabi ma in an bata in ba wanda yake so bane sai ya ce ba gaskiya bane laifi ne wai malami so wane albani albani bai yadda da hadisin ba saboda hadisin da albani bai yadda da albani nan ba yanzu ya zo muke zamani da shi hadisan annabi ko shekara dubu da ɗari hudu da wajen talatin amma wanda albani nan bai yadda ba babu su kuma sabon annabin ma dukansu ba yadda suka ce idan suna zaune don wani ya faɗi wani hadisi sai duna ariyaka ce ni na rantsar da shi don yakan yi ba koyaushe na annabi yake zaune kakke gun ba baka nan wani yana nan to in wani ya ji wani hadisi ya faɗa sai su rantsar da shi su yadda to amma yanzu albani bai yadda ba albani nan kuma kasan tura can aka haife shi kamar yadda bulus ya zo ya ɓata addinin addinin nasarawa to haka albanin ma ya zo ya ɓata hadisai Allah kiyaye mu
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم
يا أهل الكتاب يا كوما أبو تالي التابي يهود النصارى كنا فجاءكم رسولنا manzonku ya zo gare ku shine annabi Muhammadu yubayin lakum yana bayyana muku kasiran yawanci mimma kuntum tukuna daga abin da za ku boyewa na sifofin annabi Muhammadu a cikin littattafanku min alkitabi na littafi a cikin attawa da linjila kaman ayan jifa kaman sifofin annabi to ya zo yana bayyana muku a cikin littafinsu da zo da shi shine alkur'ani ana bayyanawa faƙar a fuma da sun ɓoye wa'annan sifofi Allah sai ya bayyanar ma annabinsa salama a cikin attaura to saboda haka sai ya bayyana haka to kuma haka ne sifofin manzon Allah ma har yau yayayya ake musulmai a cikin sifofin manzon Allah malaman zamani suke jayayya a sifofin annabi ne waya abu yana yafi an kasirin ga yawanci min zalika da haka fala yubayyinu bai bayyana shi iz lam yakun idza lam yakun fi maslahatun in dai wanda yake bayyana shi ba wani maslaha to yana bai bayyanawa bai bai bai don da kun yi in dai kun yi tar da ku ne kawai to babu maslaha to bayi bayi bayyanar da shi qad ja'akum min allahi nurun haske ya zo muku daga Allah waye hasken huwa nabiyun nurun nabi muhammad shine hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to ga shi aya ne ƙajji aku mai na nurun haske ya zo muku shi ne hasken annabi muhammadu amma la haula wala quwwata sukan ce suna cewa annabi ba haske bane jiya da ko shekaran jiya nan muka faɗa na ji wani malaminsu ya ce annabi ba haske ba ne da ake ce annabi ba a ganin inuwansa saboda shi kansa suke suka ce ya ce ba haka ba ne ana ganin inuwansa kuma ga shi ya ce ko a mafarki ba a ganinsa su ba su ganinsa to ta ina ne ya samu wani an daga shaidan haske ya zo muku na annabi muhammadu wa kitabun da littafi ya zo muku shine alkurani mubinu mai bayyana abin da kuka ɓoye shi bayyinun zahirun a bayyana a fili ya hadi billahu Allah yana cirewa da shi hasken manitta ba rilwanahu duk wanda ya bi yardan Allah ya yi imani da shi Allah yana biyar da shi yana shirya da shi subulan salami hanya na lafiya har zai bi hanyar lafiya tun nan duniya har ya tafi can lahira ya sanar da hanya na lafiya wa yurijim yana fitar da su minar zulumati daga dubbai na kafirci don kafirci duhu ne duhu kan duhu ilan nuri zuwa ga hasken imani amma bi yi da izininsa da nufin Allah Allah ka nufe mu da haka wa yadihim Allah yana shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa hanya miƙaƙe hanya miƙaƙe shine ne na addinin musulunci mu je لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مم.
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا مم.
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء مم.
والله على كل شيء قدير لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya ce haƙiƙa wanda suka ce inna Allah Allah huwa al-masih ibn maryam shine Isa dan Maryam laqad kafara haƙiƙa sun kafirce eh ga kaddin nan ta zo don tabbatar da kafircin su wanda ya ce wai Isa dan Maryam shine Allah to ya kafirce har su jalu yayin da suka sanya shi ilahan al- Allah su ne yaƙubiya jama'a ne daga nasarawa da mun- mun mun bar- lokacin da addinin nasaranci yake kan gaskiya a suna kan tauhidi sai suka yi suka yi fada da yahudawa da suka yi fada sai yahudawa sai suka halaka sarkin su yahuda da suka tafi sai wani daga cikinsu ana ce masa bulus sai ya juyo ya bubbugi kansa ya makansa rauni jina-jina sai ya komo wajen nasarawan sai ya ce shi mutanensa sun sun buge shi sun cuce shi saboda ya ce addinin nasaranci shine gaskiya sai suka yarda da shi suka saka shi a ɗaki yana ta bauta irin nasa sai suka yadda da shi sai suka sai suka zo za su yi karatu gunsa sai ya ce to shi kenan amma duba wanda za su yi karatun ba tare za su yi ba wayannan suna zuwa karatunsu na tawhidi sai nuna musu isa shine dan Allah wayannan suna zuwa ya karantar da su a tauhidinsu isa shi ne Allah wayannan suna zuwa su karatunsu ya karantar da su maryamu ita ne al- ita da isa da Allah su ne Allah uku kenan kaga yadda ya rikitar musu da addini kowa kuma a gunsa ya cira amma ba tare ne kowa da kowa ya ba sai lokacin da shi bulus ya tabbatar da wannan tauhidin nasa ya shiga zuciyarsu sai ya ce musu su haɗu su kashe shi ya ga annabi isa ya ce a kashe shi suka kashe shi akan cewa shi bawan Allah ne to sai suka rabu kuma wani akan abin da suka karanta gunsa wannan ya karanta isa Allah ne wannan ya karanta maryamu da isa da Allah su ne Allah wannan ya karanta ya karanta Allah ne Allah kuma duk gun malami ɗaya ne amma ba tare suka karatu kowa ya daidai abin da ya karanta kuma shi malamin sun kashe shi balle a zuwa tambaye shi kaga hanyar da ya rikitar musu da addinin su kenan Allah kiyaye Ƙul ka gaya musu faman yamliku wa zai mallaka min Allah ga Allah shay'an wani abu in arada in yayi niyya an yi hulikal masiha ibn maryama ya kashe masihu dan maryamu wa ummuhu da uwansa da isan da uwansa in Allah niyan halaka su wane ne zai iya ingijewa akwai isa ba Allah bane uwansa ba Allah bane Allah shine Allah saboda da haka wani sai a gunsu wanda suka karanta sai sun haɗu su uku su zama Allah wa man bilar jami'an da wanda suke cikin ƙasa duka idan Allah ya niyan halakar da su akwai mai hanawa to walau kana almasihu ilahan ai shi masihu da Allah ne la kadara da ya iya ya samu iko kan ya hana